بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا wannan yammaci na ranar ashirin da biyar ga watan Ramadan ta wannan shekara ta hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wannan rana ta yi daidai da ranar ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu na suratul isra da muke a cikin suratul isra za mu za mu tashi aya ta hamsin da za mu sake za mu tashi aya ta hamsin da biyar za mu sake karanta aya ta hamsin da biyar wadda mun karanta ta ajiya a ƙarshen karatu za mu tashi daga nan insha Allah ga tambayoyi wannan ya ce a matsayina na mai yin itikafi a wannan masallaci an kawo min takalmin da zan yi sallah da shi sai aka samu akasi takalmin ya yi min kaɗan sai wani abokina ya ce yana bukata shi ya halarta da na sayar masa Allah ya ƙara malin imani amin babu laifi ga mai itikafi ya ciniki eh malamai sun yi nasi a cikin wannan to amma ciniki ba a yin sa a masallaci mutum ya ciniki a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada Allah ya sa albarka a wannan ciniki saboda haka kaga ya nuna haramun ne ba a yi amma babu laifi idan kuka fita waje kun je cin abinci yayin da kuke zaune kuna cin abinci abin da ya fitar da ku cin abinci ne tunda fita ce ta larura wannan to sai ku yi cinikin takalmi ɗin a lokacin a farfajiya eh tunda mutum zai iya fita farfajiya domin ya je banɗaki ko domin ya je ya ci abinci ko domin ya je ya karɓi wani abu da sako da aka kawo masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga masallaci dan ya raka safiya da ta kawo masa ziyara to raka irin wannan fitar dan bukata ko dan larura ta halatta idan aka yi wannan fitar mutum zai iya kawai mai itikafi ne ba shi da wanda zai sai masa abinci ya fita ya je wajen malam ali nan ya sai dabino to ya halatta kar a ce ina ya ba malam ali kiran kasuwa ko wannan yace istaqastu min an-nawmi ba'da tulu'i al-fajr wa lam atanawal shay'an min at-ta'am thumma ataltu at-ta'ama ba'da salati as-subh بأني خفت أن يشق علي الصيام أنا مريض بقرحة البطن يا شيخ ماذا ترى في صحة هذا الصوم wai ya farka bayan alfijir ya keto ya tashi bacci bai ci komai ba sannan bayan ya sallah asuba sai ya ci abinci domin yana jin tsoron cewar ba zai iya azumi ba dan yana da alfa ta ciki to yaya azumin sa yake ka kowa ya dariya an baka ansa baka dauki azumi ba amma ba komai kana da uzuri faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sai karama wannan rana ka sha saboda baka saboda rashin lafiya ka ci gaba da cin abincinka kana da alfa kana da uzuri rashin lafiya ce duk wanda ya duk wanda ya ci abinci bayan sallar asuba bai yi azumi ba tunda Allah ta'ala ce wayi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl to wannan bai cika azumi ba tunda ya ci bayan alfijir ya bayyana gare shi na'am sannan da Allah ni na kasance nakan dan yi tafiye tafiye to nakan tafi da alqur'ani mai izo biyu biyu to ran nan ina karatu sai na saka sauran a jikin matse matsin mota kawai sai suka fada sai suka fada cikin motar ko babu yadda za a yi a dauko haka dai na hakura na bar su waɗanda suka fada suka fada guda biyar ne wato izu goma kenan don Allah malam wallahi ban san za su faɗa ba amma ina ta yin istighfari don Allah bayan wannan me zan yi eh ai ta istighfari sai kuma ka rinka taka tsantsan alqur'ani mutum yayi dukkan iya kokarin sa dan ya girmama shi ya tsare shi ya tsare martabarsa duk iya kokarin sa da zai saboda haka wannan abin da kai karka sake kuma ya kamata kai kokari ka samu mai motar dan ka sanar da shi musamman in musulmi ne sai dai in ba musulmi bane wal iyazu billah Allah ya kawai in ba musulmi bane irin motar haya waɗanda suke ba na musulmi ba to kaga wannan ya zamanto wato akwai a sake da kai yace roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe maka a duk abin da mutum zai yi shi yasa kun ga aka hana tafiya da alkur'ani zuwa kasar da ba ta kasar makiyan addinin musulunci malamai sun yi nasi akan wannan ba dan komai ba sai dan tsare martabar alkur'ani dan su za su wulakanta shi to kamar waɗannan ne waɗanda ba musulmi ba wanda ake shiga motar su ake tafiya zuwa can kudancin ƙasar nan wanda su duk wani abu na addini duk wani abu na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko qur'ani gaba suke da shi matsananciyar gaba don haka duk wanda zai yi tafiya a cikin irin waɗannan motoci to ya san yayi taka tsantsan dangane da tsare martabar littafin Allah sai abinda za ta kenan a a da sai a kiyayi gaba na'am na'am wai ya je Yahuda ko El Anzai da sai abinci ana ba da abinci a nan wannan bai zama larura ba bai zama larura ba jin daɗi ne eh mutum ya saba yana cin yahuza saboda haka sai ce in ya shiga itikafi ma in bai ci yahuza ba bai ci abinci ba sai dai ya sa a siyo masa ka sa ɗan hizba ɗan hizba ne ka sa su siyo masa ko ba haka ba in dai har mutum zai iya sayan yahuza to zai iya sawa a siyo masa kenan dan an siyo masa kaware abin nan gutsire guda ka bashi amma baka da kun da zaka bashi aiki kenan kai na to naka ba ba uzuri bane da mutum zai fita daga itikaf ba uzuri bane mutum ya fita daga itikaf dan neman dan ya je kamar wajen ya sai abinci tunda ana kawo abinci akwai mun samu labari ana abinci na mutum 500 ake da sahur da buɗe baki wanda baya samu ya sanar da yan hizba za su kawo masa har inda yake dangane da lailatul qadr shin idan mutum yayi ibada a farkon daren zai iya dawowa da daren ko ko dole sai a cikin daren ake dacewa da shi na'am idan mutum yayi ibada a farkon daren zai iya dacewa da daren ko ko dole sai a cikin daren ake dacewa da shi to ai farkon daren cikin daren ne kace cikin daren shi yasa ba akwai hadisin a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallar isha a cikin jam'i ya samu rabansa na daren lela a daren lailatul qadr ya samu rabansa na wannan dare ko mai kankanta amma dai mutum yayi bakin kokarin sa yayi kokari yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye da daren baki daya shi ma ya kokarin kamantawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam har tashin iyalinsa suka yayi a daren 27 da duk waɗan da matansa yace duk su to duk aka to masallaci ranar da ake yi sallar dare da aka gama gam da za a har ana jin tsoron cewa ba za a samu aje gida a yi sahur ba saboda isa matuƙa wajen a cika daren baki ɗaya da ibada sannan shi iya shin iya sallah shin iya sallah ce kawai ibadar da aka fi so a daren lailatul qadr mun yi bayani a lokacin hudu ba cewa ibadar da ta fi a cikin daren a cikin dare ra'a wato a lailatul qadr ibadar da ta fi ita ce sallah ibadar da ta fi kenan saboda shine tsulul qunut tsayuwa kuma haka aka ce man qama lailatul qadr alqiyam anan ana nufin tsayuwa a cikin sallah sannan abin da yake biyo baya addu'a kuma a cikin addu'ar babu kamar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni haka malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muktar ya rattaba su yace abin da yafi mutum ya shigalta da shi shine sallah sannan addu'a sannan kuma karatun alqur'ani da sauran zikiri da sauran aiki dukkan wani aiki da mutum zai a wannan dare yana da kyau babban aiki da mutum zai a wannan dare ya guji cutar musulmi ya guji wato ya guji fada ya guji fadace fadace da da bacin rai ballantana a ce har ta kai shi ya zuwa ga zage-zage inda ko kuma ta daren lailatul qadr nan da aka fito za a gaya mana rigimar waɗansu mutane a kofar masallaci ta sa Allah ya mantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai shu'unci ma'ana akwai rashin albarka a cikin wato sa baki tsakanin musulmi a cikin waɗannan darari duk wani abu da aka yi maka wallahi kuma in ka tuno cewar abinda zaka abinda kake nema ya ninka abin da wato aka ɓata maka rai aka hana shi sai ka ga meye ma har za ka tsaya ka yi rigima da shi menene aka yi maka da har za ka yi rigima rigar sallah ce takalmin sallah ce buɗe baki ne da ba a yi maka yadda kake so ba a tsangwama ce da iyalinka kai mata mayata da irin za ka je za ka kai mayata ko menene wato ya isa ka ya isa ka basar ka ce ba komai bane wannan akan abin da kake nema a wannan daren dangane da ruɓanya lada da aka yi a Ramadan shin sai tsakanin alfijir da faduwar rana ne ko ko a kowane lokaci ma ana ruɓanyawar a kowane lokaci ayyukan ibada a cikin Ramadan ana ruɓanya su duk wani aiki da mutum ya yi a cikin Ramadan ana ruɓanya shi haka ibnu haka ibnu Rajab yayi tahqiqin wannan da dalilai da ya kawo a cikin Lata'iful Ma'arif ayyukan ibada ana ruɓanya su a cikin watan Ramadan dukkan shi yasa ne sadakar da mutum yayi a Ramadan ba kamar wanda ya ba a cikin Ramadan ba ziyarar ƴan uwa sada zumunci sallah azumi hatta umra ba kamar sauran umra ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yace ma buba'a yace mata ki umra a cikin ramadan domin umrar ki a cikin ramadan daidai take da yin hajji tare da ni kaga umra a cikin ramadan ba kamar umra ce a cikin sauran lokuta ba to haka nan kuma kai kiyasa da dukkan sauran ayyuka to gaskiya lokaci ya tafi sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Na'am, Allah ya ce, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard kuma ubangijinka shine mafi sani da waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd kuma lalle wallahi mun fifita sashen annabawa akan wani sashi wa ataina Dawud da Zabura kuma mun ba ma annabi Dawud Zabura shine littafin Allah wanda shine littafi na biyu shine littafi kadai da aka saukar ga bani Isra'il bayan attaura sai kuma injila da aka saukar ga annabi isa a wannan domin raddi ne ga waɗanda suke inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki salo daban-daban waɗansu suka ce suka ce allah maɗaukacin sarki da zai aiko da wato mutum ya zamanto manzo ba wato mutum ba zai zamanto manzo ba waɗansu kuma suka ce in ma har mutum ne to ya kamata ya zamanto wani babba mai girma wanda yake ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗansu kuma suka ce inda annabi ne me yasa bai zo da irin abin da Musa ya zo da shi ba to duk irin waɗannan maganganu sai Allah ya rabi da cewa ubangijinka ya danganta ya danganta kansa jalla wa ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tasliya ne domin maqamin wato raddi ne ga waɗanda suke inkarin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar su ba ta ganin sa face marayan gidan Abu Talib haka suke ganin sa ba ta ganin irin fifikon da Allah madaukakin sarki ya bashi to sai Allah ya ce ai ubangijinka ya rasulullah wanda shine yake aiko da manzo din to yafi kowa sanin wanda ke cikin sama da ƙasa saboda haka yafi kowa sanin wanda ya dace ya aiko shi manzo kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalata Allah shine mafi sanin da inda zai sanya sakonsa to dan haka ya fi ya san abin da ke ya san irin fifikon da ya sanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zaɓi shi zaman to annabi kuma su kansu annabawan ma ya fifita waɗansu akan waɗansu a cikin wannan akwai ishara akan cewa a cikin annabawan ma bayan cewa ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto annabi to kuma a cikin annabawan ma ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran annabawa to domin wannan ya zamanto wato wannan kuma Allah ya yi shi ne bisa iliminsa domin shi ne ya fi kowa sanin abin da ke cikin sama da ƙasa to da haka duk abin da Allah ya yi ya yi ne bisa ilimi to sai kuma Allah ya yi sannan hikimar ta bayyana ga mutane yanzu wata irin hikima ce bata bayyana ba ta Allah akan zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi cewa shi ne annabin ƙarshen zamani irin fifikon da Allah ya ba mu al'umma wa kake surantawa cewar shi ne wato da wannan matsayi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hikimar Allah ta bayyana a cikin matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ya ce kuma mun bama Dawud da Zabura wato a cikin annabawan ma akwai Dawud fa'idar ambaton annabi Dawud ta fuska guda biyu ne fuskar farko saboda annabi Dawud shi ba kowan komai bane kafin ya zama annabi kiwon kiwon awaki yake amma Allah maɗaukacin sarki ya bashi baiwa cewa ya iya harbi da dutse ya iya harbi da dutse saboda haka annabin bani Isra'il a lokacin ya zaɓe shi yace lallai yakin da za a tafi tare da Jaluta a tafi da Dawud mayaka suna yaƙi da takobi da sauransu shi kuwa da dutse yake jifa da dutsen nan ya kashe Jalut da ya kashe Jalut sai Allah ya bashi annabci wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha da ya kashe Jalut sai Allah ya bashi ilimi da hikima shine ya bashi annabci kuma ya bashi sarauta ya zamanto sarki wanda sarki na Isra'il na bani Isra'il baki ɗaya. haka kuma ɗansa annabi Sulaiman ya gaje shi a annabci da sarauta to wannan falalar Allah ce domin Allah shi ne ya sani ba wanda ya san Dawud ba wanda ya san irin baiwar da Allah ya yi ma Dawud to Allah ya zaɓe shi a cikin bani Isra'il baki ɗaya tare da cewar shi ba daga cikin akwai annabi a lokacin إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله akwai annabi tare da su amma sai Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan fifikon ga annabi Dawud domin ya mayar da shi annabi sarki kuma bayan ya mayar da shi annabi sarki ya bashi littafi shine az-zabur wanda shine wahayin da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Dawud da kuma addu'o'i da yake wanda ake ce musu mazamir Dawud shine zalma wanda annabi Dawud aka hore masa wannan littafin nasa da zaƙin murya kamar yadda muka ambata jiya da kuma saurin karanta shi yanda Allah ya tike masa lokaci zai sa a ɗaura masa sirdin dabbarsa kafin a gama ɗaura sirdi ya sauke zabura ya yi sauka saboda mu'jiza da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya hore masa ambaton Allah ya takura masa lokaci shi yasa zaka ga waɗansu bayan Allah daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu irin wannan baiwar ya takura musu lokaci cikin lokaci dan kane sai su sauka alqur'ani kuma suke suna karanta shi sosai to irin abin da Allah jinsin irin falalar da Allah ya yi ma annabi Dawud dama kamar inda Imam Shafi'i yake faɗa cewa duk wata falal duk wata mu'jiza da Allah ya yi ma wani annabi to sai kaga an samu jinsinta a cikin karamomin da Allah yake na 'yan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sannan fa'ida ta biyu ta ambaton annabi Dawud domin saboda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci zabura ya ce walaƙar katabna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun haƙiƙa mun rubuta rubutu na na ƙaddara bayan wato ambato da ya zo a cikin zabura cewar ƙasa duniya bayina salihai su ne za su zamanto mamaya masu gadanta su ne za su mallake ta to ishara ne da cewar zaburar da wato Allah ya zaɓi annabi Dawud da ita a cikinta ta kunshi wato a bayar da labarin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bishara cewa zai mallaki ƙasa saboda haka aka ambaci Dawud a nan kan cewar wannan maganar da Allah ya ambata magana ce da ta zo a cikin wahayi wanda Allah ya zaɓi annabi daga cikin annabawa da shi wajen fifikon annabawa ijma'in malamai ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafifici a cikin dukkan annabawan Allah domin ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam baki ɗaya babu alfahari kuma yace yace biyadi liwa'ul hamd ta wato tuta tutar yabo tana hannuna adama fa ba adama wa ibrahim faman ba'dahum tahtaha da annabi Adam da Ibrahim da duk waɗanda suke bayan su suna ƙarƙashin wannan tutar. Wato hatta annabawan Allah tun daga annabi Adam har Ibrahim da yake Halilur Rahman kakan annabi sallallahu alaihi wasallam uban annabawa ga baki ɗaya suna ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin kuma shi ne yake da maqamul mahmud. To sannan bayan shi annabi Ibrahim sannan bayan shi annabi Musa a bisa wannan jerin kamar yadda alhafiz ibn kathir ya ambata ya yi natsalin ijma'in malamai a kai sannan kuma wanda Allah madaukakin sarki ya fifita bisa wannan bisa tara nusus ne da suka zo na'am ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يرتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا na'am Allah ya ce qul da alladhina za'amtum min dunihi ce ne musu ku kirayi waɗanda kuke riyawa cewa su ababan bauta ne min dunihi ba shi ba wato ba Allah ba fala yamlikuna kashfa dhurri ankum to su ba su da ikon yayewar cuta daga gare ku wala tahwila ba kuma su da i- ba su kuma su da ikon juyar da ita daga gare ku daga halin ku ya canza zuwa wani hali ko kuma su juyar da, da ita daga gare ku zuwa ga wani ku wannan yana daga cikin raddi gare su akan wato raddi da abin da ake ce masa ad- wato addalilul hissi bayan addalilul aqli Allah ya rusa wato da'awarsu ta shirka da dalili na hankali shine qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtaghaw ila dil arshi sabila ya nuna kan cewar waɗanda suke kira ba iyayen giji bane domin da iyayen giji ne to da sun samu tafarki da za su yi hamayya da Allah ko kuma da iyayen giji ne wanda suke musu sharar fage wajen kai su zuwa ga Allah suke- wanda har yasa suke bauta masa to da iyayen giji ne da su kansu ba su nemi kusancin Allah ba tunda suna bauta musu ne don su neman musu kusanci zuwa ga Allah su yi musu wato sharar fage zuwa ga Allah saboda haka suna bukata zuwa ga Allah kenan to kaga wannan dalili ne na hankali to sai kuma aka zo da dalilin hissi dalili na wati na kalubale waɗanda kuke kira ba Allah ba ku kira su idan ah, ku- ku kirawo su su yaye muku abin da kuke ci domin a a sira ya nuna a cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su- muta Quraishu mutanen Makka sun fuskanci fari na shekara wajen bakwai a bisa addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu da kuma sunnar Allah wadda ta gabata cewa idan Allah ya aiko manzanni idan Allah ya aiko wato ga alƙarya وما أرسلنا في- في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون بما أيكو دون النبي بقى شنوة القرية فأشي من رئي ما أبو تنتا دواتو تننشي تننشي دشوتو تكا دومون سي كسكنتر دكي زواج الله to wannan kankanta sunnar Allah ce idan annabi ya zo wato jarabawa ta zo ta tsanani domin mutane su rusula kamar yadda ya faru ga annabi Musa da mutanen sa na Fir'au- Fir'auna wala kad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsun min ath-thamarati la'allahum yadhakkaru ya zuwa ga sau- eh, karshen ayoyi to da wannan abin ya samu mutanen Makka sai Allah ya ce to yanzu kuna cikin tsanani waɗanda kuke kira ba Allah ba sawa'un mala'iku din ne ko aljanu ko kuma waɗanda kuke cewa su ne ƴaƴan Allah ku kira su ku kira su to sai Allah ya ce bayan ya- ya yi musu wannan ya- ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu sai ya ba su amsa in ma kun kira su ba zai amfane ku ba domin fala yamlikuna kashfa durri anku ba su da ikon su yaye muku cuta domin ga kunan kuna cikin cuta ku kira su su yaye muku mana suna cikin fari ba su da ikon su yaye musu wannan fari ko sun kira su ba za su amsa musu ba wala tahwila ba su da ikon su canza halin su daga halin talauci ya zuwa ga halin wadata daga halin wato tsanani ya zuwa ga halin sauki ko ba su da ikon su juyar da wannan abin da ya sauka ya koma wata alƙarya ya je ya samu mutanen ɗa'ifa alal misali ya bar mutanen makka gumakan ba su da iko domin da suna da iko su yi musu haka da ba su da sun kira su da suna da iko da halin su ya canza to halin su kuma bai canja ba kun ga dalili ne na hissi suna gani suna cikin wannan ba su yi ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna musu su koma kansu bayan dalili na hankali ya tabbatar kan cewa waɗanda suke bauta mu ba Allah ba ba iyayen giji bane to kuma gashi nan sun gani iri iri kan cewa ba su da ikon amsa addu'ar su don babu wanda yake da ikon yaye cuta babu da wanda yake da ikon juyar da hali ya zuwa ga wani hali na daban sai Allah domin ɗaya daga cikin abin da Allah ya ba mu muminai kenan na kyakkyawar rayuwa cewar suna da Allah ma'ana duk halin da suka shiga za su koma gare shi su roƙe shi kuma ya canza musu kuma ya yaye musu kuma suna gani ɗin domin su kansu mushrikan idan tsananin yayi tsanani komawa suke kira sunan Allah to sannan Allah ta'ala ya ce ula'ikal ladina yad'una su waɗancan waɗanda suke kira su waɗancan gumakan wato ababen bautan da suke kira sawa'un wato mala'iku ne ko aljanu ne waɗanda suke kiransu yabtaguna ila rabbihim alwasila su fa suna neman kusanci ne ya zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqra suna nema su ga wanne ne yafi kusa zai fi zai fi ɗayan samu zai fi sauran samun kusanci wato suna ƙoƙarin fiyar wato suna ƙoƙarin samun fifiko wajen kusanci da Allah wayar juna rahmatahu suna ƙaunar rahamar ubangijinka waya khafuna azabahu kuma suna jin tsoron azabarsa inna azabar rabbika kana mahzura lallai azabar ubangijinka ta kasance abin tsoro wato idan waɗanda kuke bauta ma su kuna ƙoƙarin bauta musu to su kuma fa sun zage dantse neman kusanci suke da Allah bauta suke ga Allah tsoron Allah suke kaunar rahamar Allah suke to Allah abun wasa ne za ku sanya masa kini za ku sanya masa tsara bayan waɗanda kuke bauta ma din su kansu sun je sun rusuna ga Allah saboda haka ina za ka ce annabi bayan ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa jin tsoron Allah ina za ka ce za ka bauta ma annabi shi yasa kun ga a ƙarshen suratul ma'ida sai Allah ya kawo irin abin da zai faru tsakaninsa da annabi Isa. A an ta kunta linnasi ta hiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kai ne kace ma mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata iyayen giji ba Allah ba qala subhanaka. Yana mai tsorata ya tsarki ya tabbata a gare ka wane ne? To wanda kuke bauta ma ga yanda yake a gaban Allah. To shine Allah yake cewa waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ga fa yanda suke a gaban Allah yabtaguna ila rabbihimul wasila neman kusanci suke zuwa ga ga ubangijinsu alwasila shine alqurb asalin wasila shine makami wanda yake makusanci ga wanda kake neman wato yardarsa wato kamar masu mulki masu wasila a wajen masu mulki sune waɗanda suke na kusa kusa da sarki wanda kullum sune sune suke samun kunnen sarki da sauraron su to waɗanda suke da wasila a wajen wato wanda ake neman bukata a wajensa to su ne waɗanda suke mafiya kusanci da shi to Allah ya ce waɗanda suke bauta ma ba Allah ba su kansu neman kusanci suke da Allah an ruwaito daga Abdullahi bin Mas'ud yace wannan ayar ta sauka ne ga wata kabila ta Larabawa da suke bauta ma aljanu suna cikin bautar aljanu aljanu sai suka ji wahayi suka ji alkur'ani sai suka musulunta saboda su kuma ba san sun musulunta ba suna can suna bauta musu su ko aljanu sun dawo sai sujada suke ga Allah sai sujada suke ga Allah sun mai da hankali wajen sujada ga Allah to yanzu wannan wanda ya san wannan bai kamata ya bar komai bai zo ya fuskanci Allah domin wanda ka ɗauka kan cewar shi ne ka sa shi daidai ga Allah shi ya san shi bawan Allah ne kuma neman kusancin Allah yake kuma neman rahamar Allah yake tsoron azabar Allah yake to kai ne ka fi cancanta kai wannan domin shi tun a nan duniya Allah ya nuna maka cewa ya barranta da gare ka ba tare da kai yake ba shi kansa ya san girman Allah saboda haka ku san girman Allah wannan ayar tana nuna wato tana wato tana zaburar da mu akan sanin girman Allah domin yayin da zaka ga annabawa da wato mala'iku da aljanu dukkaninsu tsoron Allah suke kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a a a bal ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun yace manyan wato bayin Allah ne masu daraja ba sa iya ba sa ba sa riga umarnin Allah wato sai Allah ya umarce su suke yi kuma su masu masu ai masu aiwatar da umarnin sa ne wa hum bi amrihi ya'lam kuma Allah ya san abin da ke bayan su da abin da yake gaban su wala yashfa'una illa liman irtaba ba za su neman ma wani ceto ba sai wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu tsoro ne masu raurawar zuci ne saboda tsoron ubangijinsu tsoron Allah suke yi jibrilu da girmansa mika'ilu da ƙarfin abin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi na sultani na sha'anin arziki da sauransu israfil da yadda kowane halitta ke jin tsoron busa ƙahonsa da zai yi da malikul mautu mai ɗaukar rai da maliku mai gadin wuta da hamalatul arshi masu ɗaukan al'arshi wanda suke su ne makusanta da mulkin Allah jalla jalla wa ala da gidan sarautar Allah dukkan waɗannan masu tsoro ne ga wato masu raurawa ne masu shafaka ne masu karyewar zuci ne saboda tsoron Allah saboda haka Allah ba wasa bane to shine Allah madaukakin sarki yake faɗa a wannan aya dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yake ce ma da wani daga cikin sahabbai yace masu yace masa masha Allah wa shi'ta yace atajri mallah kai ka san menene Allah zaka sa ni na zamanto daidai da Allah to waɗanda suka san Allah kenan to waɗanda ake bauta ma sawa'un mala'iku din ne ko aljanu su sun san Allah su kansu rige-rige suke wajen neman wato shine ma'ana ayyuhum aqrab ai yabtaghuna ayyuhum aqrab suna nema wane ne yafi zai fi samun wannan wasila zai fi samun kusanci zuwa ga Allah su kansu sun shagaltu da neman da neman kusancin Allah sun shagaltu da kaunar rahamar Allah sun shagaltu da tsoron Allah da tsoron azabarsa kuma a cikin wannan akwai ishara da cewar ibada sai ta tara abubuwan nan guda biyu al-khawf war raja kaunar rahamar Allah shi ne kana ƙaunar aljannarsa kana ƙaunar ya amsa maka addu'arka kana ƙaunar ya cika maka alƙawarinsa kana ƙaunar duk addu'o'in da kake zai amsa maka sannan wanda yake wannan shi ne zai sanya kake ta ibada ƙauna arraja'u shi ne yake sanya ake ta ibada an ce wanda ya kwana yana ya tsayuwar lailatul qadri Allah zai yafe masa zanubansa Allah zai amsa masa addu'o'insa so da haka sai mutum ya bar gida kaga a idan muka zo sallar tarawi inna sallar tahajjud inna daga tsakar dare wata rike ta ake da kyar take tafiya an rike yadda ta rike ta da kyar take tafiya da kujera a hannunta ta zo kaunar rahamar Allah take Allah ya ce wanda ya tsayuwar wannan dare Allah zai yafe masa zunubansa to arraja kauna shine yake sa a ta aiki wal khawf tsoro kuma shi yake sa a daina saban Allah tsoro shine yake sa kada ka saba ma Allah tsoro shine zai sa ka ka ji kiran sallah kana jin daɗin bacci ka tashi domin ka san in ka ci gaba in ka ci gaba da bacci ba za ka yi sallah akan lokaci ba ka saba ma Allah tsoro shine zai sa ba za ka tafi sabon gari ba tsoro shine zai sa ba za ka je ka zauna kana abin nan kana shan a a sholusho da sauransu ba da shisha da gaskiya ne mun yi magana shisha haramun ce shisha haramun ce cutarwa take halaka ce amma yanzu ya zama to burgewa to burgewa ga wanda baya jin tsoron azabar Allah kenan wanda yake jin tsoron azabar Allah ba burgewa ba ko tashi sama mutum zai yi in ya san cewa za ta kai shi zuwa ga fushin Allah sai ya bashi to dole sai an hada biyun idan ka ce raja'i kawai za ka yi kauna ce ka bar sha'anin tsoro to shi kenan wannan sai sanya maka gurur sai sanya maka ka aminta da makarullah idan kuma kace zaka rinjayar da tsoro kawai tsoro tsoro tsoro sai sanya ka ka kasa komai ka dauka kai ka halaka kai munafiki ne ba za ka iya komai ba dole sai ka hada biyun shi yasa alqur'ani yake kawo da yake zuwa da at-targhib wat tarhib kuma yake gaya mana haka annabawan Allah suke waye da unana ragaban wa rahaba suna suna bauta mana suna masu kwaɗayi suna masu jin tsoro don haka waɗanda suke cewa wai masu bautar Allah don su samu aljanna mahajubai ne wannan suna suka ga alkur'ani da sunna ne babu zance ta ya za ka zamanto mahjubi bayan abin da alkur'ani yake karantarwa kenan Allah yake sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna ku yi gaggawa ya zuwa gafara gafara daga ubangijinku da aljanna kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal min mushammirin ila aljanna akwai mai zagi dantse domin neman aljanna yace ala inna fil atallahi yace man hafa adlaj wa man adlaja balagha almanzil ala inna fil atallahi ghaliya ala inna fil atallahi hiya aljanna duk wanda ya ji tsoro zai fita da sassafe ai zai fita da wurwuri domin kada dare ya same shi a hanya wanda kuma duk ya fita da wurwuri zai kai gida kafin lokacin da yake jin tsoro cewa bai kai ba ya zo masa yace to duk wanda yake neman wato a a hajar Allah abin da Allah yake sayarwa to ya san cewar hajar Allah tsada gare ta hajar Allah ita ce aljanna to abin da Allah ya nuna mana kenan aljanna arduha samawati wal ard da hurul in da koramu da koramu waɗanda suke gudana ga sunan ga sunan shekaran jiya a tilawar na ji daɗin yadda malam Ismail ya karanta surat Muhammad yadda ya rinka tsayawa in ya kawo fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anhar sai ya tsaya sai kai sai kai tunani wani nahar ne kuma in ya aka faɗa wa anhar wato sai shine tashwiqin da Allah yake mana to kuma makasudin kenan to wannan shine arraja dole a hada guda biyu wajen bautar Allah to sannan Allah yake inna azaba rabbika kana mahzura lalle ita azabar ubangijinka a bas tsoro ce Allah ne yake faɗa azabarka a bas tsoro ce wato shi Allah da ya halicce ka ya halicce azabar ya gaya maka azabar ta abar tsoro ce dan aka ji tsoronta Allah ya kiyashe mu da azabar ta na'am wa in min qaryatin sannan Allah ya ce babu wata alƙarya alƙaryan nan da ake nufi ana nufin za azzalima babu wata alƙarya azzalima da ta kafirce ma ubangijinta illa nahnu muhlikuha face mu masu halakar da ita ne qabla yawmil qiyama kafin ranar alqiyama aw mu'adhibuha azaban shadida ko kuma mu masu azabtar da ita ce azaba mai tsanani kana zalika fil kitabi mastura wannan ya kasance abin abu rubutacce a cikin littafin Allah wato a cikin lauhul mahfuz Allah ya rubuta wannan ko kuma a cikin jinsin littattafan Allah sune dukkan littattafai na annabawa Allah ya rubuta wannan wato cewa wannan sunnar Allah ce cewa duk wata alƙarya wadda ta kafirce ma Allah to Allah madaukakin sarki ko dai ya tumɓuke ta ya zamanto babu ita ta zamanto kan cewar fatilka masakinhum lam tuskan min ba'dihim ga wuraren gidansu nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashi da yawa alƙarya wadda muka halakar alhali tana zalunci ga ta nan fa hiya khawiyatun ala urushiha ta rushe akan wato a a a a foundation ɗinta ta rushe ga baki ɗaya akan foundation ɗinta nawa ne rijiya wadda da ta tattara mutane dalilin wannan rijiyar aka zo aka samu settlement aka samu gari aka samu ƙauye yanzu ta zamanto babu wannan ƙauyen ya tashi wa qasrin mashi nawa ne wato fada gininnika waɗanda suka an gina su masu tsawo Allah ya rusa su ka je ka gani yadda ake haƙo Babylonia yadda ake haƙo irin abubuwan da suke na da wanda Allah ya halakar da su alƙarya ce wadda da an yi ta to duk wata alƙarya mai zalunci wannan shine sunnarka wannan tahdidi ne ga mutanen Makka da suke kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ba tana nufin babu wata alƙarya sai Allah ya azabtar da ita ba waɗansu sun ɗauki wannan saboda cewar Allah ya ce wa in min ƙarya to alhali ko wannan uslubi ne na alƙur'ani larabci ne akan ambaci abu a shafe sifarsa a shafe sifarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace amma safina yadda Allah madaukakin sarki yace wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba a bayan su akwai wani sarki yana kama kowace kowane kowane jirgin ruwa lafiyayye bisa zalunci kaga ba faɗi lafiyayye ba amma zahiri sai ka ce akwai wani sarki yana kama kowane jirgin ruwa to inda kowane jirgin ruwa yake kamawa menene amfanin yahuda shi wato sarki ne wanda yake azzalimi inda ya ga jirgin ruwa lafiyayye sai ya kama shi to shine shi kuma alhabir sai ya ɓata jirgin ruwan ya yi rami a jikinsa domin in sarkin ya zo ya gani saboda ganin su fakirai ne wannan jirgin ruwan nasu da shi suke sana'a miskinai ne Allah ya tsare su to sai yayi sai Allah ya san Allah ya ba mu khidr ilmi na daga ilimin da Allah ya bashi yace akwai wanda abin da zai zo ya samu dan ilimi ne na maqadirullah abin da Allah ya kaddara shari'ar Allah ce yace idan za a haɗu da wannan sarki kuma zai haɗu da su idan ya gansu da kwale-kwalen su lafiyayye zai kwace in ya kwace ga baki ɗaya uwar dukiyarsu da suke cin arziki da suke cin abinci da shi sun rasa ko miskinai ne miskinai ne Allah ya musu rahama sai ya turo annabi Khadir sai ya ɓata musu jirgin ruwansu wataƙila yayin da ya ɓata musu har annabi Musa ne masa inkari yana cewa laqad jita shay'an imra ka zo da abu babba wajen a wanda za a yi inkarin sa amma shi kuma yace ai akwai wani sarki ne a gaba duk wata kwalakwali duk wani kwalakwali duk wani jirgin ruwa wanda yake ba lalatacce ba yana kwace shi to kaga sai Allah yace ya akhudhu kullu safinatin ghasba yana kama dukkan jirgin ruwa ta kwace shi to kaga bai faɗi wace wani jirgin ruwa ba saboda yayi ihala kai ka fahimta larabci larabawa haka suke wa hasu ma yu'lamu na abinan wa hasu ma yu'lamu eh menene wa hasu ma yu'lamu me dan mali gace wa hasu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu man kama taqulu zaidin ba'da man indakuma wato shafi abinda aka sani ya ana yi a larabci to wannan shi ma yana daga cikin wannan bajinsa ai Allah ya ce wa in min qaryatin zalima sai aka shafe zalima din shine menene wa ma min al man'uti wan na'ti uqil yajuzu hasfuhu wa fi na'ti yaqil kamar yadda ibnu malik yace da man'ut da na'at wato abinda aka sifanta da ita kanta sifar idan an gane shi ana iya shafe shi wa fi amma kadan ne ake wajen na'at to wannan yana daga cikin kadan din gashi alqur'ani ya zo da shi dan haka yace yaqil kadan ne amma bai ce bai ce shabi ba saboda duk abin da ya zo a cikin alkur'ani ka'ida ne ba za a ce masa ya ratse ba sai dai a ce ba a cika yi ba me yasa ba a cika yi ba saboda ba koyaushe ne wato ake ganewa ake gane dalilin ba to shi yasa ma waɗansu malaman tafsiri ba su ɗauki wannan ba amma ayoyin alkur'ani sun nuna cewar halakar alƙarya tana zuwa ne ga alƙarya kafira kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ديوا القرية wadda ta yi girman kai ga ubannin ubangijinta ta saba ma manzanninsa Allah maɗaukakin sarki ya ce muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani muka azabtar da ita azaba wadda take mummuna saboda haka wannan duk yana faruwa ne ga alƙaryatu waɗanda suka saba ma umarnin Allah وما أهل وما وما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون سورة دك آيوين سنة ديوة وما كان ربك مهلك القرى بظلم حتى وما كان ربك مهلك القرى وأهلها غافلون وأهلها مصلحون دك وأنن سنة نونة كان sunnar Allah ya rataye ne da alƙarya da mutanenta suka zamanto azzalimai don haka wannan gargaɗi ne da mutane su ga gari sun gina gari amma kuma suna saɓan Allah lokaci ne lokaci na zuwa wanda yake in dai Allah bai halaka garin ba gabaki ɗaya to zai azabtar da mutanen garin azaba mai raɗaɗi duba abin da ya faru ga garuruwan Syria Halab gari kamar Halab Aleppo ka duba ka duba Hims waɗannan garuruwa ne waɗanda sun yi dubunnan shekaru tun kafin musulunci suke nan amma jibin da garuruwan nan suka zama wani daga nan shi kenan ƙarshen garin kenan garin ya tashi wato shi yasa kuma garuruwa bayan Allah suke addu'a shi yasa kun ga koyaushe wajen buɗe karatunmu muke addu'a kan cewa Allah ya ƙara ma wannan gari namu kariya da aminci da albarka kuma irin su Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo da suka zo da irin sarakuna da aka samu masu adalci irin su sarkin Kano Abbas irin sarkin Kano Abdullahi Bayero haka suka rinka addu'a in sun ji wani salihin bawa ya zo abin da yasa Kano ta bunƙasa kenan malamai a girmama su in sun zo a girmama su saboda shigowar su gari haske ne hasken shine zai rage barna domin malamai idan suka zo za su yi wa'azi za su karantar da abin da Allah ya ce za a bi Allah idan aka bi Allah a gari to albarkar gari kenan duk garin da ya shuka sako to wannan garin idan Allah bai tuntuke shi ga baki ɗaya ba to Allah ko zai azabtar da shi azaba mummuna kamar yadda wannan aya ta ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmin qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura na'am وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرقيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayat babu abin da ya hana mu aiko da ayoyi irin yadda suka nemi mu aiko da su illa an kazzaba bihal awwalu sai saboda waɗanda suke na farko sun karyata da irin jinsin waɗannan ayoyi wa ataina samudan naqata mun ba mu samudawa taguwa kamar yadda suka nema a zo musu da aya Allah ya ce mun ba su taguwa mubsiratan aya mai bayyanawa wato me sa ayi bas a samu basira domin ma'anar mubsira wato mai sanya basira ma'ana ta isa hujja ga duk wanda zuciyarsa zaka gani ta rissuna ma Allah ta miƙa wuya ya zamanto ya rissuna ya miƙa wuya ga Allah da ganin wannan ayar ta taguwa fa zalamu biha amma su suka yi zalunci da wannan az-zulm anan yana nufin sai suka kafirce ma ayar wannan wannan tafsiri ɗaya kenan na fa zalamu biha jinsi na biyu suka yi musun aya suka ce wannan ba aya ba ce wannan ba aya ba ce bayan su suka ce a kawo musu aya suka ce ba za mu yadda ba wannan ba aya ba ce jinsi na uku na ma'anar fadala mu biha sai suka mata sai suka zalunce ta shine suka kashe ta domin zalunci ne duk wannan abu duk wayannan ma'anoni duk da yake tafsi kowane malami wato tafsiri ne na magabata akan ma'anar fadala mu biha duk abubuwan guda uku suka sun kafirce sun yi musunta wa jahadu biha wa sayqanata anfusuhum zulman wa uluwa zalunci ne mutum ya ga aya kirikiri amma ya kangare sannan kuma fa zalamu biha ai fa zalamuha kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa aqaruha fa asbahu nadimin sun kashe ta suka yi mata suka yi mata ta'addancin da suka yi domin babu ta'addanci irin wato ka je ka yi ma dabba ta'addanci ka kashe dabba ba tare da ta yi zalunci ba ka azabtar da dabba ba tare da ta yi zalunci ba in ba abin da aka yi izini da shi ba kamar farauta amma hatta azabtar da dabba shi kansa zalunci ne to duk sun yi shine Allah yake fazalamu biha to sannan sai Allah yake wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa mu ba ma aiko da ayoyi sai domin tsoratarwa wato ayoyi a aya ba Allah yana aiko ta bane domin mutane wannan ita ce zai sanya su su imani idan suka nemi aya abun ban mamaki wanda za su ce sai an kawo musu za su yi imani to ba dan shi ne zai sa su imani ba domin dan dai ban tsoro ne kawai amma ba shi ne zai sa su imani ba domin koda koda aya ta zo wanda Allah madaukakin sarki ya san a cikin zuciyarsu akwai ke kasa da cuta ba za su imani ba Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar ya faɗa mana sunnarsa dangane da abin da mushrikai suka rinka nema. Domin sun zo sun ce ta ce mana sun zo mushrikan maka sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ta ce annabi Sulaiman an hore masa aljanu an hore masa iska tana tashi da shi annabi Musa an hore masa a a a abin nan sanda da ya bugi teku ya zamanto masa hanya busassa ga ga annabi isa yana rayar da matattu to mu abinda muke so ka mayar mana dutsen safa ya zamanto zinari sai ni ta haƙa kawai kuma waɗannan duwatsun ka kawar mana da su zamanto muna yin noma kamar yadda muke tafiya mu niki gari mu tafi ƙasar sham domin mu je mu ga inda ake yin noma mu je mu siyo alkama to ba sai mun je ba sai mu sai ni alkaman mu anan in kai mana haka to za mu yadda da kai Allah matsaka kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Abbas a Musnad Imam Ahmad Allah ta'ala yayi wahayi ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam yace mun ji abin da mutanen ka suka gaya maka idan kana so za mu yi musu haka amma duk wanda ya kafirta daga cikin su za mu gaggauta ukuba a gare shi za mu yi masa azabar da ba mu taba azabtar da wani ba daga cikin talibai in kuma kana so mu buɗe musu ƙofar tuba da ƙofar rahma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka buɗe musu ƙofar tuba da ƙofar rahma to sai Allah ya saukar da wannan aya ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zaɓin da yayi to shine wannan albarkar wannan waɗanda duk basu musulunta daga farko ba wanda suka rinka yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta suka kyautata musuluncinsu kofar tuba da aka buɗe musu su Abu Sufyan ta wannan kofa suka shiga su Khalid bin al-Walid ta wannan kofa suka shiga da su ne masu yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zamanto saifun min siyufillah su Ikrimah bin Abi Jahl su Amr bin al-As wanda su ne jakadun Quraysh wajen a kawo musulmi ai musu azaba sai gashi ya zamanto shine ya bude Misra duk kofar tuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga Allah to shine Allah yake haƙoƙotar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan cewa ba wani abu ne ya hana mu to ba abin da yake hana Allah ma'ana wato hikimar Allah wajen rashin yadda da abin da suka ce na kawo musu aya shine wannan wato Allah ba wanda zai tirsasa shi ya abu kuma idan Allah yayi abu yayi ne don hikima in bai yi ba yayi ne don hikima saboda haka rashin aiko da aya kamar yadda mushrikai suka rinka tambaya cewa in dai gaskiya ne addinin ai mana kaza mana ai mana kaza mana to wannan ya saba da ɗabi'ar ɗan adam da ake so ya zamanto mai rusuna ma Allah ya zamanto yana daga wani matsayi na babba matsayi na izza cewa to kai mana kaza sai shine yake bada umarni maimakon ka shine ma'amuru shine ake umarta kuma abin da ake so da addini ka zamanto ma'amur ka shiga cikin umarnin Allah don haka ya saba da hikimar wato addinin musulunci na kan cewa ka miƙa wuya ga Allah jalla wa ala to hikimar shine Allah ya Allah ya ce ba abin da ya hana mu ma'ana hikimar da yasa ba mu amsa musu neman da suke ba kan mu aiko musu da aya shine cewar waɗanda suka gabace su sun karyata to sai aka kawo misali da abin da suka sani shine samudawa wanda kissa su sananna ce domin samudawa suna wucewa ta gidansu yayin da suke tafiya sham in suna dawowa ta garinsu suke wucewa in suka wuce za su gani ga gidan samud ne har yanzu wajen yana nan sai dai yanzu an kewaye shi ba za ka shiga ba amma ga hotunan nan mada'in salih a mada'in salih kilo 400 ne daga madina ga shi nan za ka gani ga hotunan su nan saboda haka a lokacin ta gefen wajen suke bi kuma sun san cewa wannan shine diyaru samud kuma samud kissa su sananna ce sun nemi aya Allah ya ba su aya yau ga shi nan fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim da garuruwansu nan ba wanda ya zauna bayan nan Allah ya zamanto shi ne wanda yake ya gaje su to shi sa aka ambaci samudawa to sannan Allah yake hikimar aiko da ayoyi shine at-tahwi to sannan Allah yake wa idqulna laka ka tuna ka tuna ya rasulullah yayin da muka ce maka inna rabbaka ahata binna ubangijinka mai kewayewa ne ga mutane wato mutane a cikin damƙarsa suke ma'ana wato ba za su kuce masa ba Allah ya yi galaba ya yi rinjaye a kansu, wato shi ne suna cikin damƙar Allah. To don haka waɗannan da suke ƙaryata ka suna cikin damƙar Allah, don haka wannan tasliya ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yayin da ake ƙaryata shi. Domin an ƙaryata shi lokacin Isra'i, an yi jayayya ana musu akan abin da akan abin da yake ya gani ana musu a kansa. Ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ba mu sanya mafar ba mu sanya ganin nan da muka nuna maka ba shine abin da ya gani ranar Isra'i shi aka kira ar-ru'ya gani ne na ido kamar yadda Ibn Abbas yake a cikin Bukhari yace ru'ya ainin uriyaha sallallahu alaihi wasallam gani ne na ido da Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mafarki bane wato abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani daren Isra'i Allah ya ce ba mu sanya wannan wannan ganin da muka nuna maka ba illa fitnatan linnas face jarbawa ga mutane domin mu gani suwaye za su imani suwaye za su karyata wal shajaratul mal'unata fil qur'an haka nan bishiyar nan inanniya ta cikin alqur'ani ita ma bamu ambace ta ba sai dan fitina ga mutane domin Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce dangane da shajaratul zaqqum ita ce bishiyar cikin jahannama innaha shajaratun تخرج من أصل في, في أصل الجحيم بشيا كده تكي فتوى دقا تكين تكير وتر جهنم أبو جهل سيتي تو أنت كنت ياتي جهنم وقودها الناس والحجارة أما كما قال بشيا كان هودو وأتكينتا wai wato an yi ƙarya kenan wato an faɗa abin da hankali ba zai ɗauka ba to shine Allah ya ce ai ba mu sanya wannan ambaton wannan bishiyar ba face fitina domin irin su Abu Jahal su faɗa abin da za su faɗa muminai su gaskata fa tuhbita lahu qulubuhum zukatan su ƙara suna ma Allah shine fitinar to zaka duk abin da Allah ya yi da hikima to shine kaga haka Allah madaukakin sarki ya sanya abin da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daren Isra'i yace afatumarunahu ala ma yara kuna musu da shi ne akan abin da ya gani yake gani ganin sa yake amma kuna musu da shi ba ku san shi da ƙarya ba yace ya gani ku ce ƙarya kake baka gani ba ku karfe shi ku ce ƙarya yake kuna musu da shi akan abin da ya gani to yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra to in kun kare kashi akan wannan to wallahi ya taba ya gani shi ma a wani karam wato ku je ku ta ƙarya tashi din ku ta musu to Allah yana faɗan matsayinsa ya ce wallahi ya sake ganinsa mala'ika jibril ɗin banda wannan ganin da kuke mutu da shi ya ga wani ma wato alƙur'ani irin wannan uslubi wato ba wai so ake ku yadda ba ana gaya muku ne kuna mutu da shi akan abin da yake gani to wallahi ya sake ganinsa ba a faɗi wannan kawai ya isa ko ku yadda ko ku yadda kuma wa suke musu da shi muhammadu ne sarkin gaskiya sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba ƙarya ba to shine Allah madaukakin sarki a nan wajen yake rarrashin sa da cewar karka damu da kare ta da suke dama Allah ya kawo wannan ne domin ya zamanto jarabawa to kuma haka dabi'ar jarabawar Allah take waɗansu su yadda ya tsara musu imani waɗansu ya zamanto sanadiyar batan su da kangarewar su yace wa nuhawwifuhum kuma muna ba su tsoro shine da ayoyin da suke zuwa fama yaziduhum illa tughyanan kabira amma tsoron da muke ba su baya karar su da komai face dagawa ne girma wato sai su dada ƙara zabura suna girman kai suna ganin cewar sun ce a kawo ba a kawo ba sun ce a mayar musu safa dutse an kasa suna ganin wannan kamar wata nasara ce shine dagawa to kuma duk Allah abin da yake yi da hikima amma duk da haka Allah ya bar kofar tuba da kofar rahama don saboda ya san waɗansu da duk wannan kafircin da za su yi daga baya za su zo su musulunta domin Allah shine ya san zukatan mutane kuma shine alhali to shine ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifofinsa irin wannan sifa sifa ta haƙuri sifa ta sannu sannu da rashin gaggawa amma abin da ake ma'annabawa abu ne wanda yake zai harzuka kamar yadda annabi Musa ya ce ya ce fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim Allah ka sa su kada su imani har sai sun ga azaba mai radadi annabi nuhu yace rabbi la tadar ala al-kafirin min al rabbi la tadar ala al-ard min al-kafirin dayyara duk wani babban kafiri Allah kaka bar shi a bayan kasa saboda abin da ta da hankali amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika yace a halakar da su sai yace a'a ina kaunar Allah zai fitar da waɗanda za su bauta ma Allah ba su bauta ma kowa ba shi yasa yake nabiyur rahma annabin da ya kawo rahama baya baya gaggauta ukuba Allah kuma yace masa wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su Allah ya kara masa tsira da aminci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك علينا ملتبسا وجعلنا هداة وجعلنا هداة مهتدين وجعلنا من أئمة المتقين يا رب العالمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين